بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma sha ɗaya a cikin watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2026 yau ma ga ya cikin ikon Allah da ya tada ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi na ƙoƙarin tarjama ayoyin alkur'ani a wannan masallaci mai albarka wadda aka sanya masa suna da masallacin alhaji ibrahim bature allah ya cikin shi da rahama a idan an wa ba su manta ba mun sauke sura ta suratul kafi yau kuma za mu ɗora a kan sura ta gaba ita ce suratul maryam wannan sura suratul maryam malamai suka ce tana ɗaya daga cikin surori masu girma a cikin alkur'ani domin a cikinta akwai bayanai na nuna ƙudura ta Ubangiji da jin kansa da kuma ambatan kissosi na annabawa da salihan bayi. Wannan Sura an sauke ta a garin Makka kuma tana da ayoyi guda 98 a bisa mafi rinjayen maganganu da masu ƙura'u suka yi da ko malamai kuma an rinja da cewa dukkan ayoyinta sun sauka a garin makka ne duk da cewa akwai wasu maganganu da wasu malamai suka faɗa cewa akwai wasu ayoyi da aka toge cewa wa'annan ayoyin su an sauke su a madina ne amma dai magana da aka fi jayarwa wannan sura an sauke ta gaba ɗayanta a garin makka kuma idan ka biyo jerin ayoyi ko surori da Allah ya saukar a cikin alkur'ani ita ce sura ta goma sha tara a jerin yadda ta fito cikin ainihin mai musafi kuma za a same ta a kan hisfi na goma sha shida da aka kunga sura ce wadda take ɗauke da abubuwa wadda za mu zo mu ji menene dalilin saukar wannan sura balibai suka ce babu dalili kwaya daya takamaimai wadda aka ce wannan sura ta sauka san shi sai dai ta sauka suka ce wa kana asbabu nuzuliha lalle dalilan saukar wannan sura abubuwa ne daban-daban daga ciki akwai mai tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da manzon Allah ɗin ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mominai a gaban waɗanda suka karyata cikin mushrikai kuna daga cikin dalilin da ya sa Allah ya saukar da wannan sura don a ƙarfafi annabi da sahabbansa su ne mominai a wannan lokaci a gaban masu karyatawa cikin mushrikai na biyu suka ce arradi ala mankar ala munkari albas wannan aya ko wannan sura yana daga cikin dalilin saukar da ita shine ayi raddi akan wanda suke inkarin tashin duniya ko tashin alkiyama yana daga cikin dalilan da yasa aka saukar da ita don ta zama raddi ga mutanen da suke inkarin tayar da ɗan adam saboda ɗan adam akwai wanda yake kokwantar cewa alƙiyama ba za ta zo don ka ɗauki wani ɓangare na masu ilimin philosophy akwai waɗanda suke kiransu ‘yan existence ko bayan sun yadda cewa mutum ya mutu ba wai mutuwa ya ba kamar hijira ya daga wani yanki ya koma wani yanki sai in kaje can za ka same shi a wata nahiya daban kun gane wannan kokariya ne in mutum ya mutu ya mutu yawa ba zai dawo ba abu na biyu ko na uku suka ce wannan sura tana bayani akan iko na Allah akan halitta bayani qudratullahi alal khalq tana bayani akan kudura ta Allah akan halitta dan adam malamai suka ce kasatan fi kalki yahya ibnu zakariya min abin shaykhin wa ummin aqil ce musamman ma wajen halittan annabi yahya daga baba wanda yake dattijo mai shekaru da gyatuma wanda take bakararriya ba ta aihuwa kun ga wannan abin mamaki ne ko yawa mutum ya manyanta ya kai gaya ya zo ya nemi aihuwa kuma Allah ya bashi aihuwa to wannan yana daga cikin abin da wannan sura dalilin saukarta don a nuna maka girman Allah ta'ala ta wannan janibi din yace wa Isa ibn Maryam min gairi abi da kuma halitta ko aihuwar Isa dan Maryam ba tare da uba ba duka wannan sura tana mana bayanin iko na Ubangiji wajen halittarsa, musamman ma wajen yadda ya halicci annabi Yahaya da annabi Isa. Shi annabi Yahaya kamar yadda muka ji, Allah ta'ala ya halicce shi daga iyaye waɗanda suke suna da mai matsala. Mai matsalar shi wancan ya manyanta. Tsufa ta kama shi, yadda ana ga saboda tsufansa ma ba zai iya aihuwa ba. ita kuma wannan mata a halittarta bakararriya ce ba ta aihuwa a tsira ce ba ta aihuwa amma annabi zakariya saboda ya ƙini da ya dadaye da Allah bai yi ƙasa a gwiwa ba sai kuma yana roƙon Allah sannan kuma da halittar annabi isa wanda shi kuma aka halicce shi daga uwa kawai babu uba abu na uku suka ce an raddi alaman na saba ilallahi walad wannan sura tana yin raddi akan duk wanda ya danganta ɗa zuwa ga Allah Allah bai bai haifa ba ba haife shi ya ce lam yalid wa lam yulad daga bai bai bukatar ɗa haka wannan yana daga cikin dalilai da suka sa aka saukar da wannan sura don a yi raddi a waɗanda suke danganta ainihin ɗa zuwa ga Allah ta'ala alhali Allah bai da ɗa kamar yadda yau kristoci suke yin wannan ko suke danganta annabi isa cewa ɗan Allah ne Allah ya tsarkaka ya mallaki ɗa bala ya ce wa ƙada zakara ulama lalle malamai sun ambata annabi ya tasliyatun linnabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin sura ɗin akwai rarrashi ga annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi zikirin anbiya'i domin ana ambata masa labarin annabawa wa ma laquhu min aqwami da kuma abin da suka haɗu da shi daga wajen mutanensu irin wahalhalu da azaba da tashin hankali da suka haɗu da shi shi sa Abdullahi dan Abbas Allah ƙara da shi ce kanat makiya ya ce wannan sura an sauke ta a garin maka na zalalli ta ƙaririn tauhid Allah ya saukar da ita don ta tabbatar da tauhidi na kaɗaita Allah wal imanu bil ba'si da kuma ɗan adam ya yi imani da cewa in ya mutu za a tayar da shi to menene darasin da wannan sura take karantarwa ɗalibai sun fitar da abubuwa kamar guda hudu suka ce na farko bayanin rahmatullahi da ibadi wannan sura ɗaya daga cikin abin da take karantarwa shine tana karantar irin jinƙan Allah da yake wa bayansa Allah yana jinƙan bayansa sannan tana karantar da mu isbatu qudratillahi almutlaqa tana gwada mana mai tabbatar da ikon Allah wanda yake bai da iyaka da haka saboda wannan Allah zai iya yin komi zai iya halittar komi zai iya samar da komi a duk lokacin kuma da yake so a yanayin da yake so a salon da yake so saboda yana da iko akan haka sannan na uku suka ce taqrirut tauhid wannan sura tana sake tabbatar da tauhid kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya yi ishara cewa ɗaya daga cikin abin da take koyarwa ko ko babban darasi da yake ciki shine tana koyar da mutane kaɗai ta Allah da kuma mai da martani akan waɗanda suka ce mai Allah ta'ala ya riƙi ɗako dan nan da tabbatar da ta da ɗan adam in ya mutu da kuma ba shi sakamako da ambata mana kissosin annabawa wannan sura ta za ta ambata mana kissosin annabawa minhum daga cikin irin wannan annabawa akwai annabi Ismail Musa Ibrahim Isa ibn Maryam na watan fahimta Maryam binti Imran Yahya bin Zakariya Idris da sauransu duka cikin wannan sura akwai ambatan labari na waɗannan annabawan Allah ɗin da kuma salihan bayi kamar ita Maryam tana cikin salihan bayi to duka wannan sura tana ɗauke da shi to an ambaci wannan sura da suratu Maryam saboda a cikin wannan surar ne kadai aka ambaci sunan Maryam aka ambaci tarihinta aka ambace ta da wannan suna don haka sai aka ambace ta da suratu maryam kuma malamai suka ce Allah ya ba da ƙissar da tafsil an rarrabe shi kasatan a keɓance hamliha bi isa yadda ta ɗauki cikin annabi isa wa wiladata halahu da yadda ta haife shi wa difa'ullahu anha da kuma yadda Allah ya tashi ya mata difa'i ya kare ta daga dukkan abin da masu magana za su zo su magana wa taklimu isa fil mahdi da ko batun maganan annabi isa da yi yana cikin zanin goyo sai malam ya ce wa hada takrimun azimun laha duka waɗannan sun zama girmamawa ne mai girma a gare ta ita maryam to haka ana ambaton sura da sunan suratu maryam to shin wannan sura tana da wani suna daban bayan suratu maryam malamai sukan ba ta wani suna suna ce mata suwata kaf haya ayin tsi na batan fahimta wasu kuma suna kiranta da mai cewa amma malamai sun ce ba ta da wani suna wanda yake tabbacacce wanda ya wuce wannan suna guda ɗaya wanda ta shahara da shi shine suwatu maryam na batan fahimta amma babu wani ingantaccen magana wanda ya tabbatar da tana da wani suna in ba wannan ba amma akan kira ta da me akan kira ta da suratu kaf haya ain sin ana kiranta da wannan suna amma dai magana ta tafi inganci shine sunanta suratu maryam suka ce kuma an ambace ta da wannan likasarati dhikru ainihin maryam saboda an ambaci sunan maryam a ciki sannan wasu kuma suka danganta ta da cewa ana kiranta da suratu rahma don me yasa saboda ana yawan ambaton kalmomin rahama a cikin sura din haka wannan sura kamar yadda muka faɗa an sauke ta a garin makka tana da ayoyi guda 98 a bisa mafi magana ko mafi rinjayen magana da aka tafiya kuma a bisa saɓanin mai malamai makaranta alkur'ani yadda suke karantawa to ayoyinta guda 98 takwas ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
to Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da wasu harufa wanda ake ce musu kuraman harufa a magana wadda ta fi inganci shine a ce Allah ne ya san me yake nufi da su duk da cewa waɗansu malamai sai ta ƙoƙarin ba su ma'anoni daban-daban kamar yadda imamu suyuɗi ya kawo cikin al'ittika fi ulumul qur'an amma dai magana da aka fi rinjayarwa shine allahu ko ko wallahu a'lam mai bi muradi zalika allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa wannan kuma shine tawili mafi ainihin karɓuwa a gun malamai wannan sura ta buɗe da kissa ta annabi cikin annabawan Allah shine annabi zakariya alaihi salatu wassalam Allah ya ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya mana za a ambata maka jin kan da Allah ya yi wa wani bawansa wannan bawan shine wa shine zakariya shi sa mala ya ce hada zikiru rahmati rabbika ya ce wannan shi ne ambato na jinkan ubangiji ka abdahu wadda ya ji bawas shi ne wa zakariya ya ce sana kusuhu alaika da sannu za mu baka labarin wannan bawa cikin bayan allah nan a hankali za mu baka labarinsa fa'in na fi zalika lalle cikin baka labari akan labarinsa ibratun akwai abin lura amma ba ga kowa ba mala ya ce lilmu'tabirina ga masu kula ga masu hankalta ga masu tuntuntuni ga masu zama su auna abin da ake faɗa da haka shi sa mala ya ce hadhihi al-aya al-karima wannan aya mai daraja hiya iftatul qissa ita ce mabudin wannan kissa wannan kissa nabiyullahi zakariya ta ce kisan annabin Allah zakariya alayhi salam amincin Allah tabbata gare shi yace wa fi bayanu cikin wannan akwai bayani annama sayati cewa lalle abin da yake zuwa ba da zalika bayan wannan uwa tazkira shine tunasarwa wa bayanin li rahmatillah wa bayanin li rahmatullahi ta'ala da kuma bayani na jin kan Allah madaukakin sarki bi abdihi da yawa bawansa wa nabihi kuma annabinsa zakariya alaihissalam shi ne annabi zakariya alaihissalam ya ce ai hazan ladina kusuhu alaika wannan abin da za mu baka labari a kansa ya muhammad sallallahu ta'ala alaika wasallam kuwa kabaru rahmatu rabbika shi ne ba da labarin jinkan ubangijinka bi abdihi da bawansa zakariya shi ne annabi zakariya hina stajaba du'a'ahu a lokacin da Allah ya amsa addu'arsa warzaqahu alwalad ya kuma azurta shi da da ala kibar sunni tare da yawan shekarunsa wa aqim zawjati da kuma kasancewar iyalinsa ainihin bakararra ce ba ta aikuwa shi yana da yawan shekaru ita kuma ko da ba ta da shekaru to dai ba ta aihuwa bakararriya ce mu sani yan uwa Allah shi ke sa mutum ya aihu shi sa Allah ya gaya mana yace lillahi mulku samawati wal ard mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa lillahi da Allah ne sai yace ya khaluqu ma yasha yana halittar abin da yake so ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur sai ya zaɓi wayansu mutane sai ba su ƴaƴa mata zuriya wasu kuma sai ba su ƴaƴa maza zuriya yace au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko kuma ya cuɗanya musu maza da mata wa ya ji aluman ya sha wa akaima sai ya ɗauki wanda yake so ya sa shi bakararre ko bakararriya ba ta aihuwa ko ba ya aihuwa sai ya ce ku sani innahu alimun qadir shi Allah shine masani shi ya san dalilin da ya sa bai sa wannan mata ta aihuwa ko bai sa wannan namiji ya zama mai aihuwa ba shi sai ya ce innahu alimun shine masani kadir ko mai iko kun ga Allah shi ke da iko yanzu da annabi zakariya ya koma ya gane cewa yana da bukatar ɗa kuma ya ga a ce a sai yake an ba shi renon wata bata maryam kullum ya shiga gun maryam sai ya same ta da wani abinci na wani zamani sai a lokacin damuna sai ga abincin rani lokacin rani sai ga abincin damuna sai ce mata ya maryamu anna laki haza ke maryamu ya ki ina kike samu irin wannan nau'in abinci qalat huwa min indillah tace masa wannan daga wajen Allah ne sai ce masa inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab kuma kuma ka sani Allah yana azabta wanda yake so ba ta da ya lissafi ba ko ba tare da ya bincike ba sai Allah ya baka arziki ya baka kowane irin abu da kake bukata to annabi zakariya da ya ji wannan sai Allah ya ga mana hunalika da a zakariya rabbi nan kawai sai annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ya ce masa mai kala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ce ya ubangiji kaman baiwa da zuriya wadda take tsarkakakka ta ce tayyiba ba kowace irin zuriya ba zuriya da za ka nema wadda za ta zama mai alkairi zuriyar da za ta zama mai amfani a mutane zuriyar da za ta amfanar da kanta ta amfanar da waninta ita ake nema karka zaƙu don kana nema aihuwa ka ce komi ma Allah ya baka a'a ka nemi Allah ya baka ƴaƴa na ƙwarai mutanen kirki waɗanda za su so su yi abin da zai taimake ka zai taimaki al'umma zai kuma tabbatar da addini za ka yace ka habli min ladunka zuriyatan tayyiba ka bani ka mun baiwa da samun zuriya tsarkakakka sai masa kirari yace innaka antal mai waha ko kai ne mai kyauta ya Allah ka mun kyauta kai ne mai baiwa Allah ka mun baiwa da samun wannan da to kun ga shikenan annabi zakariya da ya ji wannan magana daga wannan yarinya wanda yake renanta maryamu alaihi salam to shikenan sai shi ya daga hannu ya koma zuwa ga ubangiji abinda mutanen yau suka kasa fahimta kenan ko idan mutum ya da damuwa sai tunanin wani malami ko boka ko dan tsibbu ko dan bugun kasa ko dan rikon carbi shine zai masa magani a'a wallahi duk wanda yake so ya gama da duniya lafiya sai ya nisanci waɗannan miyagun mutane wallahi duk masu tsafe-tsafe da masu wannan abin duk wanda yake so ya gama da duniya lafiya wallahi sai ya guje su dai ku karanta ko tarihin ce Usman Danfodiyo da suwa ya fara yaki da bokaye da masu tsafe-tsafe da su ya fara yaki ya dinga bin garuruwa yana kwace kayan tsafe-tsafe yana konawa yana binnewa saboda yana daga cikin abin da ake mai halakar da al'umma da shi cikin sauƙi hidimar addu'a wani zai ce addu'an ne ba kyau a addu'a da kyau amma salon da aka wajen yin addu'a ne bai da kyau na ba ta fahimta yawa addu'a abu ne da musulunci ya umarni da a yi amma salon da ake bi a yi ta to shine shari'a take tsawa akai shine shari'a take daga idanu ta duba ta ce ba daidai bane daga wajibi mu gane wannan abu shi sa mai annabi zakariya sai ya koma zuwa ga ubangiji ya koma yana ta roƙon ubangiji abubuwa to wannan rahaman ne muke so mu ci ta Allah yake so ya gaya maka rahama ka kake nan an zubar da abu na tarihi da yawa a baya to in kana so ka jona abun ya jono to sai ka koma cikin mai gaban ayoyin da za mu zo mu ji su za mu zo mu ji su da abin da ya sa shi ke neman aihuwa da dalilan da ya sa yake so ya aihu baya so ya mutu baya da ɗa to wannan jin ɗin da Allah ya masa shine Allah yake ba mu labari don ya zama tunasarwa a gare mu ya zama moma in muna da damuwa ko bukata mu mai da damuwar mu da bukatunmu zuwa ga Ubangiji ta Allah karka kai bukatunka zuwa kun da ba a kaiwa zaka al-imam ibn kasir yake cewa ya qulu ta'ala hadha dhikru rahmatullahi bi abdi wannan ambaton rahmar Allah ne ga da ya gabawan sa zakariya ai bayanu ma an amallahu bihi alai ai da ai muna bayanin abin da Allah ya ni'imta annabi zakariya da shi min ijabati du'a'i na amsa addu'arsa da yi ana ana gwada maka cewa ashe na daga cikin ni'ima da Allah yake wa bawa bawa ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya amsa masa addu'arsa wanga annabi zakariya ya daga hannu ya roƙi ubangiji kuma ubangiji cikin jin kansa da rahamarsa ya amsa masa to imamu ibn kasir ya ce wannan yana daga cikin abin da wannan aya take so ta gwada mana ko wannan sura cewa bayani ne na ma an amallahu bihi alai abin da Allah ya ni'imta shi da shi min ijabatu du'a'i na amsa addu'arsa da yayi haka shi ni'ima ce ka roki Allah Allah ya amsa addu'arka kuma ana so mutum duk inda yake to ya yi kyakkyawan zato da Ubangiji. Karka muna na zato da Ubangiji. Kuga annabi Zakariya yana da zato mai kyau da Ubangiji. Da haka Maryam tana ce masa, "Uwa min indillahi." Kuma ta ce masa, "Inna lahayar zuku mai ya sha'o bigari isa'o." Tana faɗa masa wannan, saboda ya ƙini da amintuwa da ya da Ubangiji, hunalika da a zakariya rabu. nan take sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa saboda me saboda kyakkyawan zato da yake da shi da ubangiji to ƴan uwa kullum mu kyautata zato da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin Abu Huraira hadisi ne na Qudsi Abu Huraira yace manzon Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanna abdi bi yace ni ina nan yadda bawa ya zace ni duk da ka zace ubangiji haka zaka same shi wa ana ma'ahu idza da'ani kuma yace ni ina tare da shi idan ya kiraye ni idan ya roke ni su kun ga abubuwa biyu na farko ka zaci alkhairi tare da ubangiji ce fa'in kairan fa kairan idan ka zaci alkhairi za ka samu alkhairi in ka yi mummunan zato sai mummunan zato ya sarme ka su kullum ka kyauta da zatonka da ubangiji cewa ubangiji zai zo cikin hidimarka ubangiji zai kawo maka ɗauki ubangiji zai maka kaza ubangiji zai maka kaza karka yadda ka muna zato da ubangiji annabi zakariya yana da kyakkyawan yaƙini da ya zato da ubangiji shi sa ya sake ya faɗi dukkan damuwarsa daga ubangiji ta'ala kuma ya ce habli min ladunka zuriyatar ɗaya ba innaka sami'ud du'a ce fa nadatul mala'ikatu ko wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya sai sai mala'iku suka kira shi a lokacin yana tsaye yana sallah a cikin ilin mihrab nan cikin dan abun masallaci cewa an amsa addu'ar Allah yana maka bisharar da mai suna ya haya me yasa aka ambace shi ya haya masu hikima suka ce saboda da shi Allah ya rayar da mahaifar yatimarsa mahaifar ai mace ce ba ta ba ta aiko eh an dode ta amma sai Allah ya rayar da mahaifar da sa wannan dan a ciki sai aka ambace shi yaya kuma Allah ya bashi ne laƙabi da suna mai hasu hasur mai ma'anan hasur wanda bai da bukatar mata mai haƙuri a hidimar mata ina ba don fahimta to da haka Allah ta'ala ya amsa masa shi sa abu hurera ya gaya mana cewa manzan Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ana inda zanna abdi bi ni ina nan duk yadda bawa na ya zace ni sai ce wa ana ma'ahu idza da ani kuma ni ina tare da shi idan ya roƙe ni so duk damuwar da ka shiga duk matsalar da ka samu kanka na farko ka kyautar zato tsakaninka da mahalicci na biyu kuma ka roƙe shi zai amsa maka Allah ce fa idza sa'alaka ibadi anni ko fa inni qarib أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce fa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni ce fa inni qarib ni kusa nake ujibu da'awatad da'i ina amsa addu'ar mai addu'a idza da'ani idan ya roke ni kun ga Allah ya bude maka kofa da aka kar wata damuwa ta sa ka a gaba ka kasa tuna da ubangiji duk damuwar da ta sa ka a gaba je ka tsaya ka yi babban abin da muka rasa shine ba mu da juriya wajen yin addu'a ɗaya kenan na biyu ba mu da dabara wajen yin addu'a wani zai ce to ya za ka yi ubangiji dabara a'a ba ubangiji za ka yi dabara ba amma abin da nake nufi shine akwai wuraren da manzon Allah da lokuta da manzon Allah ya bayyana cewa ana kyautata zaton in kai addu'a a lokacin za a karba to me yasa ba za ka kyauta da irin waɗannan lokutan ba manzon Allah ya ce yana daga gun da ya dace a amsa addu'ar ku in kai sujada ya ce fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fihi bid-du'a wa qamalun an yustajaba lakum yace in kun yi ruku'u ku girmama ubangiji ku ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim amma in kun yi sujada ku dage ku dage da yin addu'a ya dace a amsa mu to kasa ba za ka yi wayo baka kirda da wannan lokaci sai ka sujada ka ce ya Allah damuwa ta kaza ne eh an ji tsakanin wani lokaci irin sallah da ta da ikama ana amsa addu'a bai sa ba za ka kirda duwan nan lokacin kai addu'ar ba an ce karfe ukun dare Allah da kansa manzo Allah ya ce Allah na sakowa saman duniyar nan ya dinga shela ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai bukata an biya masa ina mai kaza kaza bai sa ba za ka tashi a wannan lokacin ba kawai sai kai ta minshari gaji abin da mai talimi yake ba turidul izza summa tanamu layla kana neman daukaka kuma kana bacci da daddare kayo da kanka kawai duk mai neman wani abu na duniya da lahira sai ya tashi cikin dare Allah da gaske in ka ce za ka yi ta bacci sai dai ka ji ana bacci a dole an tafiya barka saboda haka wanda bai so a tafi a bar shi da shi ake yi so yan uwa mu ci ribar irin wa'annan lokuta mu ci ribar irin wa'annan abubuwa din wannan rahama ce da Allah yake gwada mana wannan labarin kun ga ayan farko abin da take kokari ta tunasar da mu ni'imar da Allah ya yi wa annabi zakariya don mu ma mu kwaikwaye shi ba wai ana karanta mana don mu ji ne kawai ba a'a mu ma mu kwaikwaye annabi zakariya irin bukatun da muke da su mu mayar da su zuwa ga ubangiji Allah yana jin mu yana ganin mu yana nan zai biya mana bukatun mu to sai dai ba mu da kokari na ci rashin kokarin shine kana so yau ka yi gobe ka ga abu a'a sai ka naci yana daga cikin abin da yasa ake amsa addu'ar mai yin addu'a akwai naci al-ilha sai ka ilhahi wajen yin addu'a yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi haka kai dai ba za ka kakkauta ba kakkautawa Allah ta'ala sai ya gane daga shi kake sai amsa maka addu'o'inka ibn kasir yace wa hadha yadullu ala anna Allah yastajibu li ibadi ce wannan yana nuna mana cewa lalle Allah madaukakin sarki yakan amsa addu'ar bayansa idan da'u idan suka roke shi bi ikhlasin da tsarkaka suka gyara niyyarsu suka tsarkake niyyarsu suka roki Allah to Allah zai amsa addu'ar ba daga duk wanda yake so a amsa addu'arsa na farko ya kirdadi lokutan da aka ji ana amsa addu'a don dacewa da wuri na biyu kuma ya yi ikhlasi mana ya yi kyakkyawan niyya yana daga cikin kyakkyawan niyya ka yi kyakkyawan zato da Allah kuma ka sami yaƙini Allah zai iya biya maka bukata kar ka yi shakka ko na minti ɗaya domin duk wanda zai abu yake kokonto to ba ruwan Allah da shi ai mun ba da labarin wani ikaya da aka kawo ko cikin littafin mala aminu kano an kawo ta hikaya aka ce malami ne da almajirinsa sai malamin kullu yake koya almajirin wata addu'a ya ce masa kaga wannan addu'ar duk lokacin da ka zo ka samu kogi idan ka rasa wanda zai maka fito ka tsallaka in kai wannan addu'ar allah zai sa kogin ya yi solidifying ya sandare sai ka taka ka wuce kullum malam yana faɗa wataran Allah ya tashi kawai sai ga malam da almajirinsa kuma ga tafiya sai suka zo bakin gabar kogi suka zauna babu wanda mai kwale-kwalen da zai tsallakar da su yaro sai tuna da addu'ar malam ya ce malam to ga addu'a mu yi mana malam ya ce to bismillah yaro kawai tun da yana da yakini zai dafka addu'a sai ya saka kogi ya tsallaka ya taka kogi ya tsallaka babu komai ya ce ce ya ta jiran malam bai da ya sake dawa ya ce malam ya dai ya ce a banyi bane ya ce to bismillah malam da ya dabka addu'a sai ya ja kafar wannan akwai yakini shi kenan addu'a ba ta amsu so ana so ka sami yakini da ubangiji yan uwa karka yi shakka cewa Allah ba zai maka eh duk abin da ka sani in Allah ya ce zai zai maka na kome ne ne sa wani mawaƙi yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziki wa ma yakun min rizqi wa laysa yafutini wa aikantu la shakka anna Allah raziki to da haka ka samu yaqini da ubangiji yace tawakkaltu fi rizqi na dogara wajen samun arziki na ala Allah a wajen Allah ar-raziki mai azurta ne wa aikantu yace na sakankance annallaha lalle Allah la shakka babu gogonto raziki shine mai azurta so in kai shakka shikenan ba za ka samu annabi zakariya yana da yakini a ransa babu wani abin da ya dame shi da ka kai tsaye yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba kaman baiwa da ka ban zuriya ta kwarai tsarkakakkar zuriya wadda za ta zo mai amfani da haka kuma duk wanda ya roƙi Allah Allah zai amsa masa yan uwa shi sa ibnu kasir yace wa hadha yadullu ala anna Allah yastajibu li ibadi Allah yana amsa wa bayansa idza da'u idan suka roƙe shi amma yace bi ikhlasin suka tsarkake niyyarsu kamar tujaba ko kamar tujiba li zakariya kamar yadda Allah ya amsa annabi zakariya alayhi salatu wassalam shi Allah ya ce izna da rabbahu a yayin da ya kira ubangijinsu nida'an khafiyan ai malam yace izda'a rabbahu sirr a yayin da ya roki ubangijinsa a koye ya shiga wani wani ya buye ya roki ubangiji li yakuna akmal dan ya zama wannan ya fi cika wa atam ikhlasan lillah ce dan ya samu cikakken da gamsasshen ikhlasi ga Allah ta'ala shi yasa sai ya buya kusa ikhlasi abu ne mai wahala ko yawa in kana so ka gane ikhlasi abu ne mai wahala a koni malami ya rubuta ya karamar risala yace ya sa mata suna hajatuna ila al-ikhlas salihu al-munajjid ya rubuta wannan din littafi ce hajatuna ila al-ikhlas ka je ka karanta za ka gani lalle akwai buƙatar dan adam ya samu ikhlasi to amma yin ikhlasi yana da wahala saboda samun ikhlasi annabi zakariya ya buya ya sitirta kansa ba wanda yake ganin sa shi za ce izda'a rabbahu sir sitra sirra a yayin da ya roki ubangijinsa a boye me yasa ya buya yake yake roƙon ubangiji don a samu cikakken ikhlasi a samu gamsasshen ikhlasi kuma yace yin haka arjalil ijaba shi ya fi ba da tsammanin amsa maka idan ka tsarkake ainihin addu'arka ka ɓuye ka yi ta za ka fi tsamun tsammanin amsawa so da kunga ko da addu'ar za ka yi akwai buƙatar kuma a samu mai tsarkaka a samu ikhlasi a ciki kuma ku sami yaƙini wanda Allah na cewa udu'ullaha wa antum muqinina bil ijaba ku roƙi Allah kuna da yaƙinin cewa Allah zai amsa muku karka yi addu'a ka ce to muka mun yi ba mu sani ko Allah zai ba ka yi shakka ba ruwan Allah da wannan addu'a kawai ka yi addu'a da haka ubangiji ce izna da rabba wani da'an kafiya a yadda ya roƙi ubangijin sa roƙo a sirrance ai kafiyan ya ɓoye roƙon ya sassauta muryarsa me ya ce kala rabbi inni wahanul azumi ya ce ya ubangiji to sai ya kawo waɗansu dalilai da zai sa ubangiji ya tausaya masa a wannan dalili allah sai ya tausaya masa sai ya amsa masa ya ce ƙashi na ya yi rauni saboda shekarun da nake da shi bayan na ce washe ta'alar ra'asu sheba kuma kaina ya yi furfura ga furfura ta fito ta ko'ina a kaina amma sai ce walam akun bi du'a'ik ba zan zama ba wajen roƙonka shakiyan ya ubangiji ba zan zama marashin arziki ba cikin roƙon da zan muka ai kala rabbi yace ya ubangiji na kabirtu na girma wada ufa azmi kuma kashi na yayi rauni wan tashara saiba kuma ainin ashay ainin ne asalin furfura wan tashara ta waƙu fi ra'asi a kaina ta ko'ina ta fito kusa mu ne ba mu gane menene furfura take karantarwa ba ko amma mutanen da suka san furfura sun gane sako take isar maka shi sa abban ibn usman ibn affan aka ce ranar da ya ɗauki madubi haka sai ya duba fuskarsa sai ya ga wasu furfura a gemunsa ba su guda nawa ba daga ranar ya yi ƙaura ya bar hidimar duniya ya koma hidimar lahira mu kuma ba yanzu ake mutum da shekara su tara ce masa yau yau kai matashi da yi yaudarar ka ake wallahi ba wani matashin gaya maka duk wata furfura ta fito masa kujen ka gani ka wuce shekara arba'in don ka wuce shekara arba'in wanda yaudara aka maka kawai ka tsaya ka ƙara ganinka da ubangiji ka tabbatar ka kusan tafiya alama ce ta tafiya eh kafirai da aka sa su a wuta suka sha wahalan wuta suka yi ihu suka ce rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal sai Allah ya musu tambaya yace awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah ya ce a tambaye su ba mu rayar da ku bane irin rayuwar da mai hankali ya kamata ya hankalta a ciki da aka zo awalam nu amirkum sai aka mata fassara guda uku faskaran farko aka ce shekara sha takwas da yawan mu nan mu wuce kenan ko dan kashe masallaci da yan shekara sha takwas ba su da yawa ko a ba za a rasa amma dai su ne yan kaɗan ko to kashe da farko kenan sai aka ce fassara ta biyu awalam nu amirkum aka ce shekara arba'in da yawa suna nan ko a rigar tsakani fasira ta uku aka ce awon lamunan amurka aka ce shekara 60 unga wannan kowanne kategori sun shigo so a shi aka wata mutum ya hankalta ya gane balanta na burbura ta zo maka kuma ka tsaya kana rashin hankali ka tsaya kana abin da bai dace ba ka je ka arziki gemun ka kudin gamin yan mata yan kanana kana hauka ba ka da hankali ke na wallahi Allah da gaske tun bai da hankali ke nan a wannan lokacin kai da ka tabbatar kuma gashi an ce kowace al'umma akwai lokacin girbe ta ko mu lokacin girbin al'ummar mu nawa 60 ko 70 in kai 53 ya saura sha nawa in 60 ne saura bakwai a da gaske da yayi in 60 ne saura bakwai kaga to abokai din yaushe za ka yi aiki girki sai za ka yi wa mutum da kula shi yasa umar dan abdulaziz ya ce duk wanda yake so ya ci nasara a duniya ya dinga tuna abu biyu ya tuna shekarunsa ya kuma tuna mutuwa ka yawaita tuna shekarun da kake da su a duniya za su sa ka rage buri Allah ya taimake mu to shine yace shekaru na girma sannan kashi na ya rauni kuma kurkura ta ya haɗu a kaina wala akun min qablu mahruman ba zan zama gabanin wannan lokacin zama wanda aka haramta musu ba min ijabati du'a ta cewa ba za a amsa addu'a ta ba ya Allah ba na cikin kar ka sani cikin su mana ka bani dama ya Allah ka amsa min addu'o'ina kar na zama wanda aka haramta masa amsa masa addu'o'insa sai ci gaba da bayani ya ce wa inni khaftul mawaliya ya Allah ne ina jin tsoron wanda za su zo su jibinci al'amurana min wara'i wanda za su zo a bayana wayanda zan mutu in bar su a duniyan nan ina jin tsoron kan su zo ba su irin aikin da ni ne ba ya ce wa kanatin mura'ati akira ga ko mata ta zama bakarariya ba ta aihuwa sai ce fa habli min ladunka waliya Allah ka mun baiwa ka min kyauta daga gare ka da wani majibinci wanda zai dauki al'amarina ai ce wa inna khiftu aqaribi ce ni ina jin tsoron makusata na wa asbati da kuma ainihin asubaina min ba'di mauti bayan mutuwata Allah ya komo bidinika ta kasu gagara tsayawa akan addininka su gagara yin abin da mu muke a yanzu tsayuwa ta gaskiya su gagara tsaye da addini da ya ce inni kiftul mawaliya to almawaliyan nan wanda za su jifinci al'amarin addini a bayansa yake nufi to sai ya faɗe su danginsa da kuma asibai duka yana jin tsoron kasu gaza wajen riko da addini ta wajen tsayuwa bisa addini tunda kawai koya musu yi wala ad'u da ka yace ba zan daina kiranka ba ibadarka ilaika ba za su dinga kiran bayan ka zuwa gare ka ba wa kanat zawjati yace ko matata akiran bakararriya ce ya Allah ba ta aihuwa farzuquni min indika walada ka azurta ni da daga gare ka Allah ka mun arzikin da daga gare ka warisan wanda zai gaje ni wa mu'inan wanda kuma zai taimake ni azan mutane suna neman ɗako da iri ko ba ko da ɗaki nema ba wani ɗakin ya zo zai zama masifa a gare ka ai mun karanta a kistan baya ko cikin suratul kafi wani yaron kawai zakari annabi khidir ko bawan Allah khidir ya kashe shi annabi Musa ya ce a gulaman zakiyan ɗa mai tsarki ba komai ka kashe shi amma da ƙarshe mai bashi fasara ya ce wannan yaron in ba a kashe shi zai zama fitina a iyayensa su ba kowane ɗan za ka nema ba ko kina neman aihuwa ko kana neman aihuwa to ka yi addu'ar kuma abin da za ka haifan ya zama mutumin ƙwarai wadda zai taimake ka jama'a mu fahimci me amfanin ɗa amfanin ɗa shi ne in ya zama mutumin ƙwarai idan ɗanka bai zama mutumin ƙwarai ba bai da amfani a gare ka ba zai maka amfani ba a duniya ballantana a lahira to da ka in kana neman ɗa ka nemi ɗa ko ya ta gari duk abin da Allah zai maka arziki mace ce za baka a matsayin ƴaƴanka mata ne duka kai addu'a su zo mutanen ƙwarai in maza ne kai addu'a su zo mutanen ƙwarai in sirka maka su za a yi maza da mata nan ma dai kai addu'a su zo mutanen ƙwarai domin mutumin ƙwarai shine manzon Allah ya ce wasu mutane in alkiyama ta yi suna zaune sai su ga matsayinsu yana canjawa sai su ce ubangiji a wani dalili muka samu wannan canjin matsayi sai ubangiji ya ce musu kumar 'ya'ya na gari a duniya suna roƙon gafara a gare ku a dalilin wannan matsayin ku yake canjawa kullum shi ne ribar ɗa to shi sa annabi zakariya ya ce ɗan da zai gaje ni kuma ya zama mu'inan mai taimako na wanda zai taimaka min a irin abin da nake yi sai ma ya bayyana ya ce ya rufu ne ko wanda zai gaje ni wa ya rufu min ali yaqub ya gaji mutanen gidan annabi yaqub sannan ya masa addu'a ya ce waje alhu rabbi radiya ya Allah ka sanya shi ya zama yardadde a gare ka to mu yaushe muka tsaya muke wa ƴaƴan mu addu'o'i wani yanzu in aka rufe masallacin nan aka ce kowa ya faɗi lokacin da yake ɗauka na musamman don yi wa 'ya'yansa addu'a su zama mutanen ƙwarai in kasa da ke za a samu mutum 'yan kaɗan da za su fita saboda mun ɗauka kawai in ka haifi ɗan shi kenan a in ka haifi ɗa in dai so kake zama mai amfani to wahalalunka suna nan da yawa sai ka bi shi da mai da tarbiyya da addu'a da shawara da duka duka don ya gyaru ai baka kai annabi sanin dan adam ba ko annabi yace idan ku yace murru auladakum bi salati bi sab'i sinin ko marji ayan ku dan sallah in sun kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashr ku duka su akan yin sallah in sun kai shekara goma ba sa yi yau shekara mun sai ka fito masallaci dan kai na ta barci balagegge ma ka bar shi ba ruwanka to yaushe zai zama mutumin kwarai sai ka raka shi ka raka shi ka raka shi har ya samu karfin kwakwalwa da iliminsa da zai iya maye cewa cewa yanzu fa ashe ya kamata na hankalta na zama na gane abu mai kyau da abu marar kyau domin mun ɗauka kawai dore ne ‘ya'yanmu dore suka yi ce za yanzu kana ganin yaran suna ta gagarar ko yaran suna ta gagarar yaro kai ka haife shi kace kai nika ya gudu kawai yi ba ruwansa da kai kuma ba kai sa a hana shi abinci a gidanka hajiya tana nan sai ɗanta ne eh hajiya tana nan sai a yanzu mai gida ya za ka sa a hana shi abinci sai ka fita zai ta sa shi a ɗaki shi ka cinye kafin ya dama to Allah ya shirya da mu so da haka yan uwa dole mu bi ƴaƴayen mu ainihin mai shi sa ya ce ya risu nubuwati ya gaji annabtata wa nubuwati ali yaqub da annabtar gidan annabi yaqub waje alhadal walad ya Allah ka sanya wannan da marfiyan minka abin yarda a gare ka wa min ibadika kuma ka sanya masa yarda a wajen bayinka bayan Allah ya yarda da shi ya sa ko bayan Allah su yarda da shi ga irin wa'annan addu'o'i ne ba ma yi ‘ya'yanmu ‘yan kuwa wallahi mu tashi mu zage wajen yi ‘ya'yanmu addu'a kowa ya je ya leƙa gidansu ya leƙa babansa ya tuno suno ne a gidansu ba wanda yake tawaye a babanka sai ka samu kun kai ko hamsin ko talatin ko ashirin amma babu wadda bai gina zai ce wani je ku kaza ya ce a ba zai ba amma yanzu yaran ka uku ka sa su kowa ya gudu ya barka me yasa saboda mu ɗauka yin addu'o'i a yara wani abu ne mai kyau ba mu tashi da addu'o'i masu kyau da roƙon Allah da faɗa da shawara har da duka waɗannan su ne hanyoyin da za ka bi sai ka tare yaro sai ya kai ya zama mai amfani a kansa mai amfani a kai mai amfani a al'umma ma an ba kai wannan ba shi kenan don haka saboda lokaci ko zai mu tashi akan aya ta bakwai ya ce ya zakariya ko abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansu ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure to karancin fahimta ne muna roƙon Allah ya gafarta mana kare ba mu aiki da abin da yake na kuskure muna tawassuli da wannan muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah ya yaye mana fitintunu a cikin wannan ƙasar ta Allah kai kasan dalilin da isa kai mana wannan jarabawa yankunan mu ta ko'ina masifu da tashin hankali Allah muna roƙonka in laifin muka yi maka Allah ka fahimtar da mu mu gane laifin da kai muka yi maka mutu ba in kuma jaraba muka yi Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa Allah ka kawo mana sauki da abinci Allah ka kawo mana sauki da abinci Allah ka kawo mana sauki da abinci duk wanda suke nufin mu da sharri Allah ka shirye da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su Allah bayan ka ne halittar ka ne ikon ka ne Allah ba mu da karfi kai kake da karfi ba mu da dabara kai kake da dabara ya Allah muna kawo kuka zuwa gare ka Allah ka mana maganin abin da ya dame mu Allah ka mana maganin abin da ya dame mu Allah ƴaƴanmu da muka haifa Allah ka shirye da su Allah ka nesanta su da shaye-shaye da ƙwaya da ake kawo wanda suke fatocin ƙwayoyi suka kawo cikin mu ya Allah don su halakar da zuriyoyin mu da ƴaƴayen mu da al'ummar mu Allah ka shirye da su Allah in ba masu shirya bane Allah ka talauta su Allah ka talauta su Allah ka ɗora musu jinyar da ba za su iya sanin me suke yi ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh